نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت, وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka 'yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan gida na talabijin na banfere a babban birnin yamai wato jamhuriyar Nijar muna muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallon mu da saurare a yau muna ɗaya ga watan sha'ban wata na takwas wanda yake shekara bayan wato yake shekara ta 1443 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a yau muna ranar juma'a wanda mun saba kowane sati ranar juma'a daidai karfe tara na safe zuwa karfe goma muna kasancewa tare da malaminmu a sheik abdulmalik almajirin domin faɗakar da mu wa'yansu masail wanda za su amfana da mu a cikin rayuwarmu ta addini da kuma rayuwarmu ta rayuwa ta yau da gobe to a satuttuka da suka gabata wajen sati takwas malam yana taimana lugudan wuta akan musala na musala na ta'asir wa ta'assur lugudan wuta na ayoyi da hadisi da maganganun malamai ba na ba ma ba wannan matsaloli mun ji su da yawa mun fa'idantu Allah ya saka malam da alkhairi kuma Allah ya amfanar da mu cikin abin da muka saurara mu duka gaba to a yau gashi bahaushe na cewa laifin daɗi karewa wannan shine sati na ƙarshe wanda ba daɗi abin malam zai tattauna mana akan wani wata mas'ala ko wani musala na alhaqa'iq والمسميات الحقائق والمسميات بإذن الله تعالى to a satin da ya wuce na dan yi kuskure wajen faɗan kwanan wata maimakon in ce 24 ga watan abin nan ga watan bakwai sai na ce 14 ga watan hudu to wannan kuskure ne na saurara sai na gana ce 14 a 24 wancan sati da ya wuce ga watan bakwai wannan yau kuma muna wato ɗaya ga watan sha'aban wato wata na takwas yawwa to ba tare da ɓata lokaci ba na turawa na faɗa na ce yau muna hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da wato ashirin da biyu miladiya to ba tare da na ci lokaci da yawa ba za mu ba wa malam dama ya fara mana allah ya bashi ikon takaita wannan karatu duk da dai na san dai abin zai wahala to amma Allah ya amfanar da mu akramaka Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bonfere muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da fararsa ya ba mu iko da lafiya ya ja tsawon rayuka mu suka kai wannan lokaci don kuma mu samu mu gabatar da wannan karatu da muka saba a kowane mako tsawon wata watanni har zuwa wata na takwas da muke tsaye da karatu sai kuma bayan sallah babba in Allah ya nuna akwai rayuwa mun tattauna akan maudu'ai da dama yau kuma maudu'in mu mai taken alhaqa'iq wal musammayat wannan shine maudu'in mu wato insha Allah ta'ala wanda zamu tattauna a kansa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to maudu'ina alhaqa'iq wal musammayat zamu iya kasa shi kamar haka na farko zamu tattauna akan mi ake nufi da alhaqa'iq wal musammayat abin da suke kira wato lughatan mi ake nufi da waɗannan kalimomi a cikin yaren larabci asalin su na biyu zamu tattauna akan wannan mas'ala a cikin alqur'ani mai girma mu ga tarihinta an gane ko tare da kuma hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na gaba za mu tattauna akan matsala ta alhaƙa'iq wal musammayat game da abin da ya shafi addinin musulunci da kuma alfiraq wato waɗansu ƙungiyoyi da suke da alaƙa da musulunci ko waɗanda suna cikin musulunci ko waɗanda ba ma musuluncin bane amma an sanya musu suna wato musulunci na gaba za mu tattauna akan rayuwar mu ta yau da turawa game da abin da shafi alhaƙa'iq wal musammayat za mu kasa shi konan gida uku kina abin da ya shafi musulunci biyu abin da ya shafi kuma wato duniyar yau wuri uku na farko abin da ya shafi wato tun daga kalima ta wato al-istimar an gane ko mulkin mallaka da al-istiqlal shine yanci da kuma wato at-taqaddum ci gaba da kuma wato al-harb yaki da al-irhab wato kama abin da suke cewa ta'addanci an gane ko da kuma mustalhat kin da suke da alaka da su na biyu za mu tattaura a kan ƙarƙashin wannan duniyar yau a demokratiya wato demokratiya kenan da kuma al-mu'arada tunda akwai hizbul hakim da al-mu'arada 'yan adawa da masu mulki sannan za mu tattauna a kan al-inqilab juyin mulki an gane ko da at-tamarrud shine tawaye na ƙarshe kuma za mu tattauna a kan wato al-ma'asi wa alaƙatuha bil hurriya an gane ko kina abin da suke kira alhurriya zamanin nan ana kiran wani abu wato yanci to wannan shi dai ne abin da ke son in ce a gurguje saboda shekara ta kai karshe mutu in namu dole za mu bi hanyoyi gurgudun iko mu gani ko da za mu iya wato kare shi muna fatan Allah ya taimake mu mas'alar mu ta farko sai alhaqa'iq wal musammayat kalima ta alhaqa'iq jam'i ne na haqiqa in an ce haqiqa asalin kalima ta haqqa da larabci tana nufin abu ya tabbata ina fata an fahimci ne haƙƙa shine abu ya tabbata idan muka duba ko gaskiya ana kiranta alhaqqu saboda tabbataccen abu ne ba ta gusawa ina fata an fahimci ni to jam'in shi sai a ce alhaqa'iq ma'ana abin da yake tabbatacce ko abin da yake gaskiya ko kuma haƙiƙanin abu yadda yake shi ko almusammayat wato jam'i ne na almusamma shi kuma almusamma asalinsa kalima ce ismul maf'ul samma yusammi tasmiyatan ya sanya masa suna to ismul fa'il wanda ya sanya suna ana kiran shi almusammi wanda kuma aka sanya masa suna sai a ce almusamma abinda aka sanya masa suna amma za ka ga galibi malamai idan suna fassara alkur'ani idan suka ce almusamma suna nufin wato abinda aka sanya ma lokaci domin in an ce an sanya ma abu suna ma'ana wato in an ka sanya lokacin da za a yi abu kamar an sanya masa suna ne ina fata an fahimci ni duk da yake malaman fiqh su ma wani lokaci suna amfani da wannan kalmar su ce al-musamma suna nufin wato abin da aka kimanta shi yanzu kaga kamar sadaki an ce mai sadaki ne musamma wato sadaki ne wanda an sanya masa suna kaza za a biya gurgudon kaza misali kuma waɗannan kalimomin ta kalima ta haƙƙa zaka iska ta zo cikin alkur'ani a haƙa shine ya tabbatar da abu li yuhiqqa alhaqqa wa yubtila albatila walau kariha almujrimun to sannan kalma ta musamman ita ma ta zo a cikin alkur'ani wurare daban-daban ko ba haka ba a cikin suratul an'am doki misali alhamdulillahi alladhi خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل, وأجل مسمى عنده كذا وأجل أكوي وني لوكتي مسمى وند أن مسمى إن جبالا بهوشي تو مسميات سي أنك مشي جمعي دا ألف دا تاون duk da yake shi al-musamma ba abu ne wanda yake mai hankali ba kuma yana iya ɗaukan mai hankali tun da sifa ce ana iya cewa sadaki musamma ko ba haka ba ajali musamma kaga ajali ba abu na mai hankali ba a fagen dan adam ba fagen akida ba tunda a wajen Allah ba a cewa abu kaza bai da hankali to sannan kuma a yana iya zaman towa abu ne wanda dan adam ne wanda an ka sanya masa suna to kaga nan sai zaman to ga aqilina ko ba haka nan bane to amma an yi mishi jam'i ne da alif da ta'un ya koma kamar mulhaq bi jam'i muannath salim ina fata an fahimce ni ba jam'i muannath salim bane tunda ba bai da abu wanda yake mai hankali in mun dauki ba mai hankali bane aka kaddara ma shi ala ayyati hal al-musamma shine abinda aka sanya masu suna kenan nan abinda ya kamata mu gani shine cewa wani lokaci abu ana iya canza mishi suna amma shi ba a canza mi ba ba a canza zatin shi ba ina fata an fahimci to wannan shine karatun mu saboda abu ne wanda ake yi ma wayo an gane ko wato dubara ko dabara kamar da suke cewa shine ayi dubara ga abu hakikanin yadda yake sai a canza masa suna to shi yasa malamai zaka iske malaman alqawaid alfiqhiyya da malaman usul alfiqh wani lokaci suna cewa al-ibratu bin nawaya an gane ko al-ibratu bin nawaya an gane ko la bin nawaya wal ma'ani la bil alfaz an gane ko ana ibra ana hankalta ma niyyan mutun an gane ko da kuma ma'anar abin da ya faɗa ba ana hankalta ma lafazin da ya amfani da shi ba an gane ko wannan kuma shi ma ba alaisa ala itlaqihi a wajen alkali shi yana amfani ne galibi niyyar ka sai dai ya baka rantsuwa ko ba haka ba idan mutum misali ya ce mamata ta yi ya kama hannunta ta ce sakanne ce na sake ki to yanzu idan ta zo gidan alkali ta ce ya sake ta to yanzu ba a ce ta saku tunda wasu na cewa ai an ce saki ko da wasa ka saki saki na a akwai karina to amma nan tunda ana tsoron shubha sai alkali su to yanzu abinda za a yi ka rantsi a baka alkur'ani ka rantse misali ko kuma mu ce kai rantsuwa tunda ba dole bane wasu malamai da suke ganin sai an ba mutum alkur'ani bin babin taghliz amma a ce ka rantse cewa kai ba saki kake nufi ba kaga shi alkali bai yarda da niyyarka amma a wajen malaman fatawa sun suna iya aiki da niyyarka su barka da Allah duk yina inji malaman wato fiqhu a bar shi da Allah ma to a danganta shi zuwa ga addini shi magana ta riga ta kari to ala ayyati hal wannan maudu'i na da alaƙa ne da ababen da ake canza ma suna don saboda su yaɗo a duniya maudu'i ne mai hatsari kwarai da gaske dubara da ake yi a cikin shari'a ƙur'ani ya taɓa bada labarinta alƙur'ani mai girma wanda suke kira alhiyalu shar'iyya wani lokaci ma cikin fiqh karanta ana kira alhiyalu shar'iyya dabara ta shari'a wata zaka iske malamai sun ce to babu laifi akan ta wasu kuma malamai su ce a'a wannan hilakin bata inganta ba babi ne wasi malamai masu bincike sun san da wannan to amma akwai wata al'umma da ta taba jarraba irin wannan dabara din na fata ana fahimta ta Allah ya ba mu labarin Yahudawa sun yi amfani da wannan ta fuska kuma guda biyu shine za mu kawo fuska ta farko a cikin suratul baqara Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labarin waɗansu Yahudawa da suka yi ta'addanci ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين kun san labarin waɗanda sun kai ta'addanci daga cikinku ma'ana suka ƙetare iyaka game da umarnin Allah kaga ashe duk mai ƙetare iyakokin Allah dan ta'addana ashe kafin rai mu da suke ce mu ɗan ta'adda ba mu ne ɗan ta'adda ba su ne ɗan ta'adda zalika bima asaw wa kanu ya'tadun to dan haka nan da da aka ce i'tado sun yi ta'addanci duk da yake mai da martani wani lokaci Qur'ani ya kiransa ta'addanci amma ban babil mushakala faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum wanda ya muku ta'addanci ku masa ta'addanci ma'ana ku mayar masa da martani an sanya masa suna ta'addanci ne saboda mai da martani ne waje za'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon sakamakon mummuna mummuna tamkarta amma alhali sakamako ai ba a ce masa mummuna tunda abinda mutum ya aikata ne min babil mushakala shi yasa Allah ya ce wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin kenan sai a nuna maka min babil mushakala abinda malaman balaga suke cewa min babi al mushakala to wannan yana nuna alqur'ani gaskiya ne don saboda ahlul kitabi wannan kissa ta waɗanda suka yi ta'addanci an gane ko tana cikin littattafansu shi ko manzo sallallahu alaihi wa sallam bai yi karatu ba to ya an kai samu wannan labari in ba daga wajen Allah ba walaqad alimtumul ladina atadaw minkum daga cikin ku ka gani wannan abin ai bayana an kai yanda wani nuna dalilai ne daga cikin duniya dake nuna annabta to wannan akwai wata ka'ida da malaman wato usulul tafsir suke amfani da ita shine cewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin muqaddima fi fi ilmi tafsir duk sun ce ba shi ya sanya ba littafin suna al-muqaddima ba an iske littafin ne bai sa masa suna ba suka sanya masa suna kamar Sibawayhi da aka sanya masa littafin suna al-kitab ba ba shi ya sanya masa suna al-kitab an iske littafin sai aka ga abin da ya dace a saka masa shine al-kitab to yake cewa cikin al-Qur'ani daga cikin ka'idodin tafsiri shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa wani lokaci Qur'ani zai kawo abu a dunkule sai ya fassala shi sai ya fassala shi ma'ana ya ƙara buɗa shi kaga ya ce kun san labarin waɗanda suka yi da'addanci daga cikin ku shikenan sai shiru mun ce ku koma birrai Allah ce ku kasance birrai suka koma birrai ala ayyati hal anan sai kissa su ta zo mufassala nan ta zo mujmala a cikin suratul baqara amma a cikin suratu al-a'raf sai ta zo mufassala kaga Allah subhanahu wata'ala yake cewa was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr ko wasalhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr ko ba haka ba salhum wanda suka karanta da wannan akwai imam ibnu kathir akwai al-imam al-kisai akwai imam khalaf sannan was'alhum sauran qurra suka karanta was'alhum duka dai ana fada sa'ala a ce is'al ko sal duka kuma ya tabbata cikin alqur'ani sal bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayk fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik to dan haka ne duka sun tabbata cikin qur'ani was'alhum Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka tambaye su anil qaryati allati kanat hadirat albahr daga alqarya wadda ta zamanto hadira in an ce hadira ana cewa tana kusa an gane ko lokaci hadira nufin tana halarci to amma abin da yake kusa gari da kai aka mai yana halarci na hadirat al-bahr wannan alqarya idh ya'duna duk da yake yace a tambaye su ga alqarya amma ana nufin mutanen alqarya kenan was'alhum an ahli alqaryati allati kanat hadirat al-bahr ko was'alhum an khabari alqaryati allati kanat hadirat al-bahr ka tambaye su labari ko mutanen ko an khabari ahli alqarya in ka gada ma labarin mutanen wannan alqarya idh ya'duna fi sabt lokacin da suke ta'addanci a ranar asabar an gane ko idh ta'tihim hitanuhum yawm sabtihim shurra'a lokacin da kifayen suke zo musu idan ranar asabar shurra'an a saman ruwa wa yawma la yasbituna la ta'tihim ranar da ba sa hutu an gane ko domin kalima ta sabata yasbitu tana nufin qata'a ko wato istiraha wato suna suna wakiltar juna tana nufin ya huta ko ko ya yanke ba matsala yankewa abinda ake gani ko abinda ba a gani domin barin aiki yankewa ne ma'anawi ma'ana hutu ne shi yasa an kasan ya bacci suna asubat an gane ko linqita il haraka dan adam zai daina motsi waja'alna nawmakum subata in ja Allah mun sanya bacci ya zama to hutu gare ku to waɗannan dai gari sun yi ta'addanci yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim ranar da ba sa hutawa ba ta zo musu kenan kwanaki guda shidda yahudawa ne akwai kira'a shazza wa yawma la yasbutuna wannan kira'a ce shazza sabata yasbutu amma ba ba kira'a ce mutawatira ba sannan akwai kira'a wa yawma la yusbituna bidamma la yusbituna domin asbata yusbitu idza dakhala fi sabt sannan akwai kira'a shadda wa yawma la yusbatuna ay yawma la yudaru alaihim as-sabt ranar da ba a juyo asabar zuwa gare su la ta'tihim waɗanda kifayen ba sa zo musu kazalika nabluhum bima kanu yafsukun Allah ya ce kama haka ne muke jarraba su saboda sun kasance suna yin fasikanci almuhimmu kissa tana da yawa to waɗannan mutanen me yasa wannan abin ya same su shine cewa ranar asabar sai Allah ya sa kifi ya zo mai yawa duk da yake ya ce kada su yi dama jarabawa ce ta ubangiji abubuwan da Allah hana muna daga farko ba ma jin daɗin su amma idan muka bi za mu samu nasara to sai Allah ya sa kifi baya zuwa sai ranar asabar amma ranaku shidda sai a yi ta wahala ɗan kaɗan ake samu domin Allah zai saka cikin wahala ya gani za ka yi haƙuri ko ba za ka yi haƙuri ba ina fata ana fahimta ta to shi kenan yanzu sai suka kirkiro kamar yadda malamai suke faɗa cikin kisas sai suka kirkiro wata teknik ko wata dubara shine cewa su kafa tarku ran juma'a idan suka kafa tarku kifin idan ya tun da kifi yana da hanyar da yake bito idan an tare kaga idan aka sa wani abu aka tare ko wata raga ko wani abu haka kaga idan ya zo ba zai iya wucewa ba mun fahimci wannan to yanzu ran lahadi asabar ta riga ta wuce tunda asabar ita ce ta yahudawa lahadi ita ce ta kiristoci ran lahadi sai su iska kifi ya an tare shi da sun zo kamun kifi kawai za su yi kaga suna son su yi ma Allah subhanahu wataala wayo to kaga nan alhaqa'iq wal musammayat ma'ana sun bi umurnin Allah a zahiri amma a batini bisu umurnin Allah ba domin suna ganin sun yi ma Allah subhanahu wata'ala wayo kamar yadda yanzu abu ne wanda yake ya ya zama turuwan darga mai duniya zamu zo mu tattaba da yake karatu ne na karshe akan irin yadda yake a wannan zamanin namu an an fahimci wannan da kyau ko almuhimmu dai waɗannan mutane Allah subhanahu wataala ya halakar da su ya ce su koma bin rai kaji Allah ce wa id qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman lillahi muhlikuhum aw mu'adhibuhum adaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum ko ma'dhiratan ila rabbikum aw ta qira'a an gane ko hafs ya karanta ma'dhiratan ila rabbikum sauran sun karanta ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun falamma nasu ma dhukiru bihi lokacin da suka bar abin da aka yi musu wa'azi ko suka manta domin in ka bar abu zaka manta shi an jainal ladhina yanhauna anis su sai muka tseratar da waɗanda suke hali daga mummunan aiki Allah ce wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsukun sai muka kama waɗanda suka yi zalunci to nan malamai suka yi sabani to waɗanda suka yi hali daga mummuna Allah ya tseratar da su waɗanda suka yi ta'addanci Allah ya kama su to waɗanda ba su yi wa'azi ba fa waɗansu daga cikin malamai suka ce su ma Allah ya halakar da su domin sun yi shiru wasu malamai suna cewa Ibn Abbas in ka diba cikin al-itqan fi ulumil Qur'an yana ganin cewa an halakar da su amma ɗalibinsa di'ama katada bin di'ama as-sadusi shi yake cewa a'a ba halakar da su ba to sai ibnu abbas ya tambaye shi ba harka ce ta rigima ba kuma ba dan na karantar da kabi shi ke nuna cikin kowace mas'ala na fi ka samun dacewa an tabbatar da ibnu abbas ya fi katada ilimi ko ba haka ba amma sai ce shi a fahimta shi ba halakar da su ba kaga wannan yana nuna akwai ijtihadi cikin ilimin tafsiri sai ce to me dalilin ka sai ce saboda shi yin umurni da abu mai kyau da wanda bai da kyau fardu kifaya ne idza qama bihi al-ba'd saqata 'anil baqi idan waɗansu suka yi to waɗansu Allah ba bai kama su ba to tunda an samu waɗansu sun yi wa'azi waɗansu da su yi wa'azi ba Allah bai kama su ba an ce ibnu abbas sai da cire hullarsa hulla ya sama wato qatada to ala ayyati hal anan kenan zance mafi inganci ba a halakar da su ba tunda waɗansu sun yi wa'azi daga cikin su wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'isin ba'isin kin nan muna da qira'o'i daban-daban akwai bi azabin ba'isin ko bi azabin bisin ko bi azabin bisin ko bi azabin bai'asin kira'o'i ne daban-daban kuma taujihin su yana da yawa babu lokacin da zan kawo wannan amma zan ba ɗalibin ilimi marja ya koma cikin al-bahrul muhit na Abu Hayyan at-Tauhidi kuma ya koma cikin ad-durrul masun fi ulumi kitabil maknun na as-samin al-halabi zai ga taujihin waɗannan wato qira'o'in wallahu ta'ala alam al-muhimmu to kun ga waɗanda mutane sun yi kokarin su yi ma Allah wayo Allah subhanahu wata'ala ya kama su sun yi kokarin su yi dubara su canza ma hanin Allah wata siga ga hanin da an kai musu a basura garin ga wata hanya da zubi shi ma Allah subhanahu wataala wayo Allah kai mana mai kyau to wannan alqur'anin ciki nan abu na biyu kenan ga abu ne wanda ya jima ba yau aka fara ba abu na biyu sai mu zo zuwa ga hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai hadisai waɗanda sun tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an jam'in min as-sahaba daga da yawa daga cikin sahabbai tunda babu da lokacin da sai mun kawo da wani da wani da wani da wani da wani yawa ko bai kai haddu tawatur ba in an ce jam'in min as-sahaba saboda na farko ka fita daga cikin iskali kana iya kasa wanda daga cikin su baya daga ciki na biyu kuma saboda ikhtisarul waqt an gane ko imamu suyuti a cikin addurrul mansur fi ulumi kitabil maknun yana amfani da wannan usulubi shi addurrul mansur gare shi shi ko as-sabilul halabi addurrul masun dan dalibai wani lokacin ba sa bambantawa tsakankanin su to ala ayyati hal manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin wannan hadisi wanda muka ce sahabbai da dama su ruwaito shi yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim yana ma cikin wasu littattafai waɗanda ba waɗannan ba amma tun da ya zo cikin bukhari da muslim ai mun huta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la'ana Allahu al-yahud ko qatala Allahu al-yahud Allah ya tsine ma yahudawa ko Allah ya la'anci yahudawa ina fata an fahimci domin kalma ta qatala wani lokaci tana nufin mi tana nufin tsinewa an gane ko qatalahumullahu an la yufakun Allah ya tsine musu ina fata an fahimci ne qutilal kharrasun an tsine ma makaryata duk da yake waɗansu masu wa'azin turmi sai sun ka tayi ba su iya karatu ba sun ka sun ka ce qutilal kharrasuna an tsine ma masu sai da karas masu sai da karoti kenan eh alkazzabun to sun ka ce karas karoti kenan ba shi da ake ce ma karas ba Allah ya kyauta sun hasatar da karasu to ina ruwan su mallan su dai ayi wa'azi ayi kabbara sannan ayi addu'a a bada kuɗin addu'a kowa shi waci wa'azin turmi na bakin kasuwa ko ko bakin wurin da mutane suke taruwa Allah ya kyauta to ala ayyati hal nan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma yahuda nan ba jinsin yahudawa ba a ana nufin aikin da suka aikata dan yana da kyau mu fahimci wannan to menene yasa aka tsine musu sai yake cewa hurrimat alaihim shuhum ko harrama Allahu alaihim shuhum Allah ya haramta musu ashuhum kitse ba kowane kitse ba kitse wanda yake yana cikin nama banda wanda Allah subhanahu wataala ya dan yi musu rangwame kamar wanda suratul nahl ta yi bayani da kuma suratu wato abin nan suratul an'am don da a cikin suratul nahl ya ce wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qablu akan yahudawa mun haramta abin da mun kai maka baka labari kuma Allah ya haramta musu shi saboda zaluncin su domin Allah ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin saboda zaluncin da yahudawa suka yi muka haramta musu abubuwa daɗaɗa to sannan allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari abubuwan da aka haramta musu abin nan shine وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون كاغا أنهرم أنهرم أنهرم تامسو دو أبن دي كيدا wato far wato zufur nan ba ana nufin kofato ba shine duk abinda horuttan shi an gane ko suke haɗe kamar irin su agwagwa ina fata an fahimce ni da kuci da abin da ya kama da haka wa min al-baqari wal ghanami harramna alayhi wadancan an haramta musu ne gaba ɗaya wa min al-baqari wal ghanami sannan kuma daga shanu da kuma dabbobi kanada harramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu kitsin su illa ma hamalat zuhuruhuma sai abin da cikin su ya dauka awil hawaya koko abin da yake hanji aw makhtalata bi azm koko abin da ya yan damfalu ko yan matse ko yan makale da wato kashi sai zaman to ba ko ne kitse ba sai kitsen da yake da alaka da ciki amma banda wanda yake da alaka da fata kuma malamai sun yi sabani shin idan suka yi yanka misali da sunan Allah tunda an halatta muna mu ci abin da suka yanka ba su hada da sunan abin ibada su ba duk da yake su malamai sun ce ko sun faɗi abin ibada su tunda halatta ne gare su za a ci amma zance mafi inganci inda sun ambaci sunan wani Allah ba za a ci ba sai dai in sunan Allah suka ambata to shin idan suka yanka su an haramta musu shin ya halatta mu mu ci kitsen tun da an haramta musu ko mu bai halatta ba waɗansu malamai suna ganin ya halatta wasu suna ganin bai haramta ba wasu sun ce karahiya ne saboda tun da su haramun ne gare su in suka yanka to ba a iya raba yanka biyu a ce sashi ya halatta sashi bai halatta ba tun da an mashin za a karhanta ko ba za a karhanta ba waɗansu malamai suna ganin ma za a halatta za a halatta shi wasu sun karhanta shi saboda mu a shari'an mu ai halatta ne kuma su kansu yanzu tunda shari'an manzo sallallahu alaihi wa sallam ta zo shin wannan hukuncin ya ci gaba ko bai ci gaba ba mas'ala ce wadda take mai magana kwarai da gaske mai so ya koma cikin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti a cikin suratul ma'ida karkashin aya al-yawma uhilla lakum at-tayyibat ya kawo bayani akan wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam to almuhimmu dai an haramta musu waɗannan abubuwa to da Allah ya haramta musu sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fajamaluha sai suka narkar da ita nan jamala ba ana nufin ba jamala shay'a ai jama'ahu wato azabahu ma'ana yayi ya ya narkar da shi duk da yake lokaci ana cewa jamala shay'a jama'ahu an tafarruqin ya hada shi to nan ba wancan na hadawa bane wanga na narkarwa ne a wata riwaya fa ajmaluhu a wata riwaya fa jammaluhu to kaga ajmala yujmilu ijmalan mai alhamza da jammala yujmilu tajmila jammala yujammilu tajmilan da kuma jamala kine ya narkar da abu sai zaman to riwayoyin kaga nan fi'ilin da sulasi da mai alhamza ruba'i da mai tashdidi duka dai ma'anar su tazo daya shin duka ma'anar su daya ko ko a'a nan jamala farkon lokacin da suka fara ajmala sun ƙara ci gaba cikin haram jammala sun yi nisa ko ko jamala wani yayi kaɗan ajmala wani yayi tsakatsakiya jammala wani yayi mai yawa taujihi na al'alfam waɗanda suka zo cikin nasoshi to ala ayyati hal nan akwai iskali guda wanda ya kamata mu wuce akan sa kafin mu shiga cikin mas'alan mu gadangadan saboda mas'aloli ne masu yawa shine cikin wata wata jamaluhu jamaluha sai mai da zamiri zuwa ga ashham yace ha na mace amma ajmaluhu bai ce ajmaluha ba jammaluhu bai ce jammaluha ba ka ga sai ta cikin hadisi na kaji a can cikin wancan hadisi an ce kaza can cikin wancan hadisi an ce kaza to kaga sai ka maka matsala a'a ba kuskure bane cikin qur'ani ma akwai wannan alqur'ani Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin suratu an-nahl da kuma cikin suratul mu'minun wa inna lakum fil an'ami la'ibra sai Allah subhanahu wata'ala ce nusqikum mimma fi butuniha an gane ko sannan kuma a cikin suratu wato annahal ya ce nusqikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lishabiribi a cikin suratul mu'min sai ce nusqikum mimma fi butuniha kaga kuma qur'anin na can fi butunihi nan ko fi butuniha ka gani sannan kuma qira'a nan auju na karanta wannan kalmomin akwai guda uku akwai taskikum duka cikin suratul nahl da mu'minun imamu abu ja'far shi karanta tasqikum tana shayar da ku sannan akwai qira'a ta imam wato nafi' an gane ko sannan kuma da imam ibnu imam nafi' sannan kuma da imamu ibnu amir sannan da imamu yaqub da imamu shuba sun karanta nasqikum muna shayar da ku sannan qira'a ta sauran sun karanta nusqikum to babu matsala shi da nasqikum da nusqikum duka babu matsala nan damir ya kuma zuwa ga Allah muna shayar da ku tasqikum tana shayar da ku sai dai nan nasqikum da nusqikum ya nuna da saqa da asqa duka ma'anar su daya domin nasqikum daga saqa ne shi ko nusqikum daga asqa ne to duka da sulasin da ruba'in ma'ana guda ke basu wani kamar daga yahzunuka da yuhzinuka duka ɗaya ne nan da sulasi da ruba'i duk ma'anar su ɗaya duk da ke lokaci ma'anar tana iya canzawa to in mun ka ce tana shayar da ku to kun muka ce Allah yana shayarwa to kaga kamar an samu matsala a'a babu matsala tana shayar da ku ne da izinin Allah domin Allah ne yake halitta shi ya sa ya tasarrafa shi sannan ya kai gare ku an kalli nan gare ta kuke tatsa can kuma an kalli Allah ya sarrafa shi magana ka daga ta kari ina fata an fahimci to sai Allah ce min ma fi butunihi na an kalli jinsin su dabbobin kenan min jinsihi min jinsil an'am shi ko can nusqikum mimma fi butuniha an kalli al'an'amu jam'i ne jam'i kuma wanda ba da namiji ba ana iya maida mishi domiri zuwa ga kamar domiri na mata in baka fahimci karatu baka tsaya ka fahimci karatu da kyau to almuhimmu dai abinda nake son na ce shine cewa anan kaga an haramta musu kitse ba su ci ba muna iya cewa su daga cikin su sai suka je suka narkar da shi da suka narkar da shi sai suka yi sai suka je suka sayar da shi suka karbi kuɗi kaga ba su ci kitsen a zahiri ba amma a batini sun karbi kuɗin shi sun ci kaga kamar kare yanzu misali mai sai da kare da jaki muna da mutanen da yanzu ka kai mu arna jakkai bare mutum da jakuna ko jakkai a kudu sai ce to ai shi ba jaki yake ci ba arni ina cin jaki shi babu matsala gare shi a'a to ai ka amshi kuɗin jaki ka ci sai kare kuma kare waɗansu malamai sun ce banda wanda shari'a ta halatta kamar karen farauta karen tsaro gadi to wannan gadin shi ma in ya halatta kamar wuraren wata gona ko ko gidanku can iyaka ga gari inda babu mutane in kun fito wajen aiki ana iya samun matsala an yi ruksa saboda darura ina fata ana fahimta ta amma banda kana cikin gari ka kawo kare saboda mutane su dinga zuwa gidanka ba wanda ake zance ba to shin irin wannan karen ya halatta a cikin dinsa malamai suke cewa idan ba yanka shi za a yi ba tunda za a bashi ilimi ne za a karantar da shi za a bashi wato training to ba laifi ka sayar da shi saboda shi amfanuwa za a yi da shi ta inda shari'a ta yadda amma shi ma idan ci za a yi malamai suka ce ya haramta to kaga akwai matsaloli masu yawa karkashin wannan to ala ayyati hal kaga sun amshi kudin kitsin da Allah haramta musu sun ci amma su busci ba dan haka irin wannan tawili ba yau aka fara shi ba mutane suna irin waɗannan matsaloli da tawilance tawilance na ƙarya sayyidina Umar an kama wata mata da da an kace au ma malakat aymanukum ko abinda da mako ta mallaka tana da bawa sai ta ce bawan ta rinka abin nan saduwa da ita aka kawo ta ta ce to ai Allah ya ce au ma malakat aymanukum abinda ma damar ku ta mallaka ita ko damar ta mallake shi ko babu aure kenan yadda miji namiji namiji yana iya saduwa da koyangarsa ko bai wasa ta musulunci wanda aka yaki na musulunci misali ko an haife su cikin bauta ta musulunci ba irin wagga ta ƙarya ba ta wannan zamani to misali ita ko sai ta yi ta'akisi ita ta ce to ai ya halatta ita ma abubuwa malakata aimanukum damar ta mallake shi don haka kawai ya sadu da ita kamar yadda waɗansu ke halatta kiristoci da yahuda su auri matan musulmi tunda an ce an halatta muna matansu alfatawa bil maqas su ce to mu ma ya halatta mi ya halatta su auri matan mu duk da yake Allah shi ko ya haramta ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minu sannan wala tunkihul mushrikina ka ayo garaba mushriki su kuma yahudu da kiristoci mushrikai ne اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون أما مو أن هل التامنا سبو دبيوا كذا مسلمي سيكاي إيماني دا النبي موسى دا النبي إيسا إن كا أوركستا ذاك متمتا الدين انت أما أرنيا باك متمتا الدين انت بات متمتا ناك حرام نيك أوريتا أما كريستا دا يهود ذاك أوريسو سبو دا ذاك متمتا الدين سكما أكوي أبوه رسون كي كمان تيتينيا duk da yake akwai sharuɗa na zamanin nan inda take da ƙarfi ne akan ka kuma za ta haifi kafin rai malamai sun ce sai an kawo sharuɗa to amma kaga su ahlul kitabi mazaje dai a takaice qur'ani bai yarda ba bal ma waɗansu malamai wajen tafsirin aya sun ce walan yaj'al Allahu lil kafirin alal mu'minin sabila Allah bai sanya iko ga kafirai akan mu'minai in ka dauki mace musulma ka bada ta ga kafiri to kaga kamar ai ka bada iko ne akan shi don haka suka haramta wannan aure da kuma wala tunkihul mushrikina don haka al fatawa bil maqas akwai hadari gare ta shi yasa ba wani da aka tambaye shi ya halatta a ba namiji ba namiji hannu yace ya halatta ya halatta mace ta ba mace hannu yace ya halatta yace ya halatta mace ta ba namiji hannu yace ai ya halatta mi addalili yace Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd fatawi ne na hayaniya malam gashi Aisha matar manzo sallallahu alaihi wa sallam tana cewa har cikin mubaya'a abin da yake farilla ne manzo sallallahu alaihi wa sallam bai ba ta hannu ba Allah kai mu sani to ala ayyati hal mun kawo wannan mas'ala saboda waɗanda suke yin dubara su fita daga al'amarin shari'a a ɗauki wani suna sai a bashi yawwa aikin da za a yi ba yana ba da ma'anar wannan yawwa shi aikin bai canza ba amma sunan ne ya canza hanin da an kai ma baka ketare shi ba amma ka yi bi wata hanya ka halatta maka kanka abin da Allah ya haramta mun fahimci wannan da kyau ko wallahu ta'ala alam kaga zaka iske yanzu kamar yanzu misali auren sakin uku mutum ya saki matarsa saki uku ya ba wani kuɗi ya aure ta duk da shi wannan malamai sun ce idan aka samu labari kafin a daura auren koko bayan an daura auren kafin ya shiga da ita za a warware wannan aure amma idan har ya shiga da ita to na akwai shubuha an gane ko jamhuri sun tafi cewa auren babu shi amma hanafiya sun tafi cewa akwai auren to inda aka zo idan ta dauki ciki kaga dole na a tabbatar da cewa akwai auren shi yasa da yawa sun ce haramun ne shi wanda an ka dauka yayi wannan auren sunan shi at-taisul musta'ar bunsurun aro wani ya ya dauki aron ka kai ka take mata shi da saboda ka halatta mishi ita suna na suna aikata abin sun kaga dama Allah ya kyauta to
kuma mala akwai kamatsinuwa da ga annabi eh kwarai ko daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi ba kwarai ko la'ana Allahu al-muhallil wal muhallala akwai hadisi kwarai da gaske to ala ayyati hal yanzu mu aje wannan sai mu zo zuwa ga mas'alar mu a wannan zamani mun kace zamu tattauna akan musulunci za mu tattauna akan firak na musulunci wanga duk a gurguje zan bada su saboda lokaci bai da yawa kuma karatun mu ne na karshe in muka zo ga musulunci mun ce za mu ɗauki ɓangare guda biyu shi karan kansa addinin musulunci akwai abubuwa da dama da ake ya karshe da su da aka ɗamfala masa waɗanda ba su daga cikin musulunci misali na farko al'islamun ruhi musulunci na ruhi ma'ana ka zamna ka yadda da akwai Allah abba baka sallah baka salati baka azumi baka zakka baka aikin hajji baka komai kai zaman ka kuma aljanna zaka shiga sai a kafa hujja da Allah ya ce a cikin suratul ma'ida fa asabahumullahu bima qalu jannatin saboda abinda sun ka faɗa Allah ya ba su aljanna ke da Allah ba faɗa aiki ba kaga wagga mutashabih ce akwai muhkam waɗanda suka cewa wallazina amanu wa amilus salihati wallazina amanu wa amilus amma duk an watsar da su ko ku a ce Allah ya ce wali ya'lamu Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada Allah ya riki masu imani kai an kace masu imani amma wai wa yattakhidha minkum shuhada bayan Allah ya ce waɗanda sun kai shahada ita ko shahada aiki ce za a je a yaki kaga duk sun gunce wannan to turawa suna kokarin yada wannan musulunci ruhi musamman kasashen larabawa saboda a daina sallah a ce musulman non pratiquant shi kiran mutum kato bai sallah bai komai sai Allah ya dauke shi kada aljanna a yatma kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im yanzu mutun ya zamana kowa su shiga Allah ya sashi aljanna kuma bai aiki ba bai imani ba wallahi ka kan makanka to kaga wannan alhaqa sunan wannan abin ba al-islamur ruhi ba sunan shi al-kufur kafirci da an ka sanya masu suna musulunci tunda ka ce ka yarda da Allah baka aikin komi to bi sunan shi mallan sunan shi kafirci ko munafikai sun faɗi kalmar shahada ka san dai babu abin da a gaskiya irin kalmar shahada ko Allah subhanahu wataala ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir bi wa bil yawmil akhir sun ce sun yi imani kalma ta imani ai babban abu ne kalimar shahada idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah munafiqai sun ce mun yarda kai manzon Allah ne ina fata an fice ni wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah ya san kai manzon sa ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun malamai suka ce wannan jumla ce i'tiradiyya wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu ana iya bincike kan jumlar i'tiradiyya da fawaiduha fil qur'an wa fil hadith wa fil lugha wa fil balagha amma me yasa Allah ya kawo ta don inda Allah ya ce idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah yana shaida munafiqai kare suka kenan da Allah ya kuri cewa shi turu manzo amma sai ce wallahu ya'lamu innaka rasulu ya tabbatar da wannan sannan ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kaga kalmar shahada sun ka faɗa amma ba ta sa cikin musulunci ba ashe mutun na iya faɗa kalma ta imani kahirci yake nufi qur'ani ne faɗi wannan zalika bi annahum amanu thumma kafaru sun yi imani da bakin su sai suka kafirce zukatan su dan haka su kafirai ne wa ma hum bi mu'minin su ba mu'minai bane kaga tabbaci kenan wanda yake nuna cewa wannan wannan suna sunan al'islamun ruhi kato shi zamana bai sallah to wannan kafirci da aka son a canza masu da sai abu na gaba al'islam as-sa'udi sai ka an ce islamu sa'udi wai musulmcin ƙasar sa'udiyya musulmcin ƙasar sa'udiyya da yawa daga cikin marubuta na turai da kuma musulmi waɗansu wanda ba su farga ba sai suna cewa al'islamu sa'udi danganta musulunci zuwa ga wani yanki ko danganta musulunci zuwa ga wani lokaci ko danganta musulunci zuwa ga wata kabila ba ta addinin musulunci ne ina fata ana fahimta ta domin in muka ce islamu saudi saudiya kasa ce mai sunan wata family tunda a duniya ma yanzu ina ganin bai wuce kasa biyu waɗanda da sunan family saudiya daga alu saudi ne ko ba haka ba mamlakatul ordon alhashimiyya daga bani hashim ne kakan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina ganin a duniya dai ban san wata kasa ba da a dauke da sunan family in ba su ba ina fata zaka iske wata kasa sunan ta yana da alaka ne yanzu kamar kasar Niger Plov ne wani tafki ne da ake kira Niger misali in ka dauki kamar kasar Faransa wani yare ne da ake cewa faransai in ka ɗauki wasu ƙasashe ne zaka ga sunansu yana da alaƙa ne da wani abu to su sunansu yana da alaƙa ne da mi da da nasaba to yanzu an ka ce al-islamu saudi matsalar da za mu samu islami na ƙasar saudiya ko kuma al-islamu al-arabi musulunci balarabin musulunci waɗansu suna ganin ai babu matsala a'a wannan yakar addini ne ake yi a fakaici wato wannan komawa ne zuwa ga jahiliya jahiliya ce domin lokacin da aka bada musulunci na saudiya ita kanta saudi ne wani lokaci ne aka sanya mata suna saudiya shekara na wani to sannan kafin wannan daular babu musulunci ne kaga na ɗai kenan na biyu idan muka ce misali musulunci na saudiya to yanzu a majalisar ɗaukin duniya muna da ƙasa 190 da wani abu to su sauran ƙasashen misali sauran ƙasashen to yanzu kenan kowace ƙasa tana da ta musulunci musulunci ya koma 190 da wani abu to yanzu in muka ce al-islamu al-arabi tunda musuluncin larabawa kenan yanzu musulunci ya koma kowace kabila tana nata musulunci wannan jahiliya ce jahiliya ce wadda jahiliya ta can ɗabi'o'in jahiliya na can waɗanda ƙur'ani ya bada labari kafin zuwa musulunci har yanzu akwai su kaga kalma ta jahiliya malaman hadda alqur'ani suka ce ta zo wuri hudu a cikin alqur'ani yazunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliya kaga su'ul i'tiqadi mummuna aqida kuma har yanzu akwai mummuna aqida bisa doron kasa sannan kuma na biyu akwai hukmal jahiliya afa hukmal jahiliyyati yabghun hukumcin jahiliya kuma har yanzu akwai hukumcin jahiliya wanda duk ba na alqur'ani ba ana hukumci da jahiliya wato fasadun nizam kenan sannan akwai tabarrujul jahiliya fasadul akhlaq al-ijtima'iyya wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula sannan akwai hamiyatul jahiliya al-mawrufu al-fasid wal asabiyatul fasida wato gadan dabi'a ta wato bangaranci da nuna son kai wanda musulunci bai da shi ba waɗanda su ne guda hudu an gane ko to yanzu jahiliya ce ake son a maida idan aka maida musulunci na wata ƙasa ne kaga musulunci ya koma 193 na adadin ƙasashen duniya in an ka maida musulunci na larabawa ne to kenan yanzu a musulunci ya koma adadin ƙabilun da bisa doron ƙasa kenan sai zama to musulunci an rarraba shi akan mi wato akan ƙabiloli daban-daban daban-daban to ina musulunci ya koma musulunci guda ne ƙur'ani nawa akwai idan haka nan ne in saudiya tana da musulunci nata na kanta to qur'anin da Allah ya saukar za a samu kaga sai an samu qur'ani 193 ko ce kasa tana nata idan aka ce musulunci na larabawa ne aka danganta da shi zuwa ga laraba kenan ko ce kabila sai an saukar mata nata qur'ani wannan yasa kaga wasu na karanta alqur'ani da wasu yarurruka su ce yanzu su masu da nasu qur'ani to ka'aba nan akwai ga musulmi kenan yanzu shi yasa waɗansu suke yin ka'aba kaje wata ƙasa can wasu sun yi ka'aba kenan kowa ma sai ya tashi ka'aba kaga wannan kafirci ne an ka ɓoye a fakaice sai an ka ce al-islamu saudi ko kuma wasu na ci al-islamu saudi saboda zagin kasar saudiya ba sa kaunar gwamnati ta saudiya ta yanzu ta ali saudi saboda tana kokarin yakar shirka wannan ba ba- eh, makiya ne suke faɗa irin wannan amma su turawa suna faɗin wannan don su bata musulunci su kuma musamman yan shi'a suna faɗar wannan saboda su nuna saudiya da musuluncin ta daban suna kiran ta al-islam as-saudi al-amriki saboda saudiya tana da alaka da kasar america tana mu'amala da ita to in haka nan ne to ai duk wata kasa na da alaka da wata kasa to kenan su kuma iran duk kasar da suke da alaka da ita ita ma islamukinta ne duk kasar da adda ambasada a kasar misali iran shi ma sai zamanto islamu kasa kaza islamu kasa kaza islamu kasa kaza wannan ƙarya ne shirme ne babu islamu irani rusi babu shi don haka babu islamu saudi amriki yakar addinin musulunci ne idan muka duba akwai al-islamul mutatawwar muta- wal- wal- wal mutawwar musuluncin da an an kasa ya ci gaba wai ma'ana kina ana kallon zamani ka san kamar wasu da sun kace ijtihadi a musulunci ya kare tun daga karni na hudu wasu kuma sun kace istishhad bi shi'r ya kare tun daga karni na uku ko na hudu ba a karɓar shi'rul muwalladin ijtihadi babu shi duk yanzu malamai sun aje waɗannan ra'ayuka to wa- wasu ma ba su dauke su ba tun can farko in an ka ce musulunci za a sashe ya ci gaba karawa za a yi Allah ce ya cika musulunci al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ce ya cika musulunci kace a'a akwai wani sabon musulunci wanda za a kawo muna kenan ma'ana mu ajana mu musulunci mu yi wanda kafirai suke tsara muna kaga kafirci da an ka boye amma an ka ce al-islamul mutawwar ko al-islamul mutashaddid musulunci mai tsanani a'a duka waɗanga musammayat ma anzalallahu biha min sultan yadda za a yi sai a ce al-muslimuna fi saudiya al-muslimuna fi niger al-muslimuna fi nigeria al-muslimuna fi africa al-muslimina muslimuna fi america al-muslimuna fi asiya wa hakaza musulmi a ƙasa kaza amma ba musulunci bane kuma musulunci shine hujja akan musulmai ba musulmai bane hujja akan musulunci dan musulmi ya je ya sha giya ba musulunci ce sha giya ba yayi kuskure ne kamar yadda kowane dan addini idan yayi kuskure ba addini shi umurje shi ba in ba cikin addini akwai wannan umurnin ba wallahu ta'ala a'lam to wannan abin da ke da alakar musulunci kenan sai mu zo ga al-firaq yanzu misali a gurguje al-firaq nuktan mu ta biyu alfirka yanzu idan muka zo zaka iske misali shi an ci za a zo da zancen kauna ahlul baiti kaga abin da yake zahiri duk da yake shi an ci akwai mai shi azzaidiyar suke ganin imama ta abubakar da umar da usman ta tabbata amma shi aliyu afdaluhum amma sai aka basu kaga sun tuhumci sahabbai da khiyana amma su ba sa kafirtar da sahabbai ba su la'anantar da su to amma sauran firak na shi a wasu daga cikin su sun kafirtar da sahabbai
kuma da sunan son ahalin kaga son ahlul baiti sun ce duk matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ban da Khadija duk wuta za su sun ce kabarin manzo sallallahu alaihi wa sallam ke waye ki da wutar jahannama tun daga kabarin Abubakar ga kabarin Umar ga kabarin manzo sallallahu alaihi wa sallam ke dan ga wutar jahannama ga wutar jahannama ga aljanna so an ce uh, riwayoyi Qur'ani bai cika ba sahabban nan kuma an kafirtar da su to idan aka ce Qur'ani bai cika ba kaga musuluncin namu ma ya shiga cikin matsala kuma Allah ya ce shi zai tsare alqur'ani sahabban nan Allah ya ce adillaina an gane ko laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara kuma Allah ya ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum to Allah ya ce na gari na kace a'a kuma ya ce wa a'adda lahum jannatin ya ce ya ba su aljanna kace a'a Allah ya yi kuskure daga baya bai da gari shi za su kafirta ka kirkiro aqida ta albada kaga kai ka sa duk matan manzo sallallahu alaihi wasallam gidan wutar jahannama banda khadija ka ce kuma sahabbansa duk kafirai ne hadisan kenan ma sun tashi aiki banda mutum shidda ko bakwai cikin sahabbai misali a wata riwaya wata ma riwaya banda mutum uku sannan ka zaburo ka ce qur'ani bai cika ba hadisan kuma wanda suka rawaito su ka ce kafirai ne sannan kuma ka kai matan manzo sallallahu alaihi wa sallam a wutar jahannama ka ce ma- matar manzo sallallahu alaihi wa sallam ta yi zina kuma ka ce addinin musulunci ne kake son ka taimaka kaga nan akwai matsala yanzu in muka dauki khawarij da suke zancen addini gashi sun kafirtar da aliyu sun kafirtar da muawiya kuma sun dawo sun ce addinin musulunci ne ake yi shi yasa dan wani ma an ce mai dan bid'a ne ko fasiki ne mai sauki ta ga waɗanda khulafa'ur rashidun aliyu shi na daga cikin khulafa ar-rashidun amma an ce kafiri ne an kafirtar da shi ka karanta kissa ta tattauna wa ibnu abbas da al-khawarij kaga irin yadda ya tattauna da su to kaga wannan ashe al-firaq wani zai zo ya ce maka ai akwai annabi bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma da su dan musulunci wani zai zo ya ce maka wani mutum ya zan Allah kuma da sunan musulunci ka gani da sunan addinin musulunci in wani cikin kiristanci ne da anka ce Yesu almasihu Allah ne wata shubha da gare su can tsakankanin su ne amma a ciki da sunan musulunci kuma a ce akwai wani mutum ya zan Allah kaga kafirci ne aka lullube aka sanya masa suna musulunci tunda aqida ce ta al-ittihad eh, wal hulul a ce Allah ya sabko cikin jikin halittunsa ko ya sabko ga duniya ba gaba daya ko ko komi ma ya koma Allah Allah ya sauka to kaga wannan dole sai an yi hattara da irin waɗannan abubuwa a maida wani mutum Allah a ce kaza a ce kaza kuma da sunan musulunci turawa suna taimaka ma irin waɗannan abubuwa saboda suna ƙara ruguza kasashen musulmai Allah ya kyauta malam saboda lokacin mu yana karatuwa za mu zo lokutan mu uku na ƙarshe ko da a gurguje na abin da ya shafi turawa abin da nake son na ce akwai mustalahat da turawa suke amfani da su waɗanda dole kan karatunmu ma ya kamata musulmi su yi karatun al-mustalahatul gharbiyya da kuma an-nazariyat duk waɗanda an ka kawo a aza su bisa ga mizani na alkur'ani da sunna a gani abinda sun ka faɗa in daidai ne an yarda da shi daidai ne in kuskure na kuma ba gaskiya bane in ilimin mu kai inda zamu cewa gaskiya ne ko ƙarya bane mu kama bakin mu to idan muka zo na farko al-istimar da suke cewa sun zo sun yi colonization mu mulkin mallaka al-istimar wannan abin asalinsa bayan kisan da aka yi ma mutane aka ɗauki an kashe na kashewa an yi zane da ɗansu nan matan mu nan an ɗauki waɗansu an tafi da su turai matan sun yi bauta kuma an yi zane da su ba su da wani haƙi mazan kuma an ɗauki sun yi aiki kuma yanzu an ci gaba da bautar da 'yan afirka an hana su su ji daɗi kasashen su har sun koma da ilimin su suna tafiya can suna aiki kaga alqatlul hissi wal ma'nawi an kashe mu ta jikin mu kuma an kashe mu na kwakwalen mu an kibarin ma mu gane inda muka sama gaba kuma duk mai ilimin mu an dauke an kai can to wanga ina shi istimar baturi ya zo ya iske mu da masarautu ya zai yi shi ya kyau ɗan masarautu da addini sai ya zo ya kawo fikira ta daula kaga ya raba mutane da addinin su ya raba mutane da al'ada ya kawo musu nashi addini ya kawo musu nashi yare kuma ya haɗa su kaga kowace kabila take son ta balle sai ya ta da sauran kabilu ka fahimta inda sarki guda ne yake da izinin faɗa cikin al'umma to yanzu kun za 40 kenan ko magana ka ba ta tasiri cikin mutum 40 in ka balle za a yaƙe ka da saura sannan kuma idan kai kungiyoyi mara addini yanzu an yi masu yawa wani lokaci sai a ce a'a wai kungiya bakwai ba su yarda ba kungiya ɗari sun yarda to nassi za a dibi ko ko adadin kungiyoyi za a dibi kaga yakar addini kenan sannan misali cikin al-istima za a yaƙi wato abin nan an hada shi ya hada waɗannan kasashen fa amma yanzu idan yana son ya watse kasashen bayan shi ya tattaro kabilu da suna yaƙi da makami takobi ko ko mashi yanzu ya tattaro kabilu ya sasu cikin kamfanyi kamfanyi barikin sojoji idan ya hura wuta kabilanci da bangarancin jihohi shikenan sai ya tado tarihi kabila kaza ta yaƙi da kabila kaza sai a tada rikicin kabilanci ga su da makamai na zamani bum sai kasa ta kama da wuta cikin lokaci kaɗan istimar kenan wanga shine istimar wanga istikhrab ne istidmar ne da istikhrab da at-takhrib da at-tadmir Allah ya kyauta sai abin da ya shafi al-istiqlal an ce an ba mu yanci an baka yanci ba a baka izinin kai magana da yarenka ba an baka yanci baka iya buga maka kuɗi an baka yanci baka da izinin ka fitar da arzikin ka sai da shi kasashen waje an baka yanci baka da izinin ka kira wata kasa ta zo kasar ka ta fitar da arziki ina yanci shiki to wannan ƙarya ce don muna son mutane su fahimci wannan al-istiqlal kin sai abin da ya shafi wato al'irhab ta'addanci ana cewa mu 'yan ta'adda ne kuma mu ne ba mu da makamman nukiliya mu ne ba mu da technology mu ne ake mamaye kasashenmu mu ne ake mana ruwan ba mamaye mu ne ake ta kashewa kuma mu 'yan ta'adda ne daga ina muka zan 'yan ta'adda to ko bindigun na san dai ba na ake bindigun mu ma wallan mi gare mu ma mu zamne na muke dai ta sallah dai na muke mu ta kalmar shahada naji an ce yaki yanzu ya tashi a Ukraine ka san yaki ne da ke da alaka da siyasa saboda America da Europe suna goyon bayan siyasar yammacin duniya ita ko Rasha gabascin duniya sannan yaki ne tsakanin aqidu na iktisad da kuma na addini saboda su yan America da Europe kiristanci ne su ko China da Rasha yan shiyu'iyya ne yan communist bu su yarda akwai Allah ba sannan aƙidar su ta burguzu ce ta kuma wato abin da ke kira ishtirakiyya su ko waɗancan 'yan jari hujja ne kaga abubuwa ne sun kaɗu suna yaƙa abin da suke kira yaƙin alharbul barida da haka yana da kyau mutane su fahimci wannan gerfur war ko cold war to kaga wannan kenan al-irhab sai kuma abin da ya kaga ta'addancin ƙarya ne kisan mu ne ake son a yi a halattar da jinin mu da ƙasashen mu a ce mun yi kaza sannan kuma idan suka kawo na hari sai su ce wai su suna kariyar kansu ne Isra'ila in ta kashe mutum dubu ɗari falasɗini sun ce wai kariyar kanta na ta kai bayan ita mutum guda aka kashe mata sannan kuma duk wanda ake son a ɗaure cikin malamai ko wani shugabanni sai a tuhumce shi duk magana da mun ka faɗa yanzu na yana biye da mu sai a ce ai mun tuhumci ƙasa kaza ko mun tuhumci kaza ba mu da prem ba mu da hujja a kai mu koto a ɗaure in ba kashewa za a iya kashe waɗanda mustalahat kin dan a yaƙi addini aka zo da su to sai mu zo zuwa ga mas'ala ta biyu cikin wannan karkashi kafin mu zo mas'ala ta ƙarshe abin da ya shafi wato al-demokratiya demokratiya shine hukumin sha'ab jama'a ta jagoranci kanta da kanta to ita wannan demokratiya ne a isa aka yi ta a yaki addini a yaki shugabannin ne domin inda jama'a mai yawa ta yi sai a ce can na ya dace ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane ko ya dace da addini ko bai dace da addini ba to kuma idan aka zaɓi shugaba in yana biya ma turawa bukatocinsu sai su ce an zaɓe shi amma ko zaɓenka aka yi idan kai ba ka bai su sai su ce ɗan kama karya ne kaga kenan menene demokradiyya biya musu bukatocinsu an gane wannan al-mu'arada abin da ya shafi kamar waɗanda ake cewa 'yan adawa idan ɗan adawa zai bi abin da turawa suke so to za su rinka taimaka mishi ta kowace hanya sai ya zo akan mulki amma idan sun kaga ba zai yarda ba a ruguza ƙasar shi saboda biyan buƙatar shi shi kadai sai su kyale shi to kenan menene adawar tura biya ma turawa bukatun shi sana adawa komi sannan kuma sai mu zo zuwa ga at-tamarrud in an ce at-tamarrud shine mi shine tawayi dan tawaye waye ba shi kuɗi wa yake ba shi labarai wa yake taimaka mishi zai tumfuki gwamnati kaga sai su ce mutumin kirki ne idan ya kai ga mulki ya bar musu arzikin kasa suka ɗiba sai su ce mutumin kirki ne ran da ya ce kai abin nan ya isa haka sai su ce shi wannan dan ta'adda ne kuma wannan dan kama karya ne kaga ya kamata al'ummomin mu su fahimci wai mi turawa suke nufi da demokratiyya mi turawa suke yi nufi da yan adawa mi turawa suke yi da attamaru ko kuma juyin mulki idan aka yi juyin mulki idan wanda ya zo saman mulki ya ba su dama su ɗibi arzikin kasashe su mai da kasashe baya sai su ce mutumin kirki ne idan bai ba su dama ba sai su ce dama dan kama karya ne ya zo saman mulki wai shin al'ummomin kasashen musulmi da da na afirka yaushe za mu gane mi turawa suke nufi da demokratiyya mi suke nufi da adawa mi suke nufi da juyin mulki mi suke nufi da tawaye mi suke nufi da tawaye wanda a halattacce da tawaye wanda ba halattacce ba mi suke nufi da shugaba halattacce mi suke nufi da shugaba wanda ba halattacce ba mi suke nufi da adawa halattatta mi suke nufi da adawa wanda ba halattatta ba duka ya kamata mu zama muna da tunani kawai ya zama to kullum bin su ne muke yi in wangar to a ce a daidai na in yi bata musu dare a ce ba daidai na ba wa yake da lokacin da zai bin wannan tambada sai abu na ƙarshe akwai sauran lokaci kaɗan akwai wani kutanmu ta ƙarshe wanda za mu tattauna akan ta shine akan alhurriya wato wannan ita ce murkuta ta ƙarshe akan ta zamu like karatu dama ita ce ta uku alhurriya duk saɓon Allah tun daga kafirci mu saurara da kyau dan nan na karatun shiki kafirci shirka zalunci fasikanci saɓon Allah ta'addanci ga Allah da addinin Allah duka abin da ake son a halatta shi karkashin abubuwa ne guda biyu a demokratiyya wal hurriya shine demokratiyya majorite ta ce ta yarda an gane ko majorite ta ce ta yarda to kina aji a saba ma Allah majorite ta ce ta yarda ka ai sallah shikenan sai a bar sallah majorite ta ce kato shi arbi kato sai ka to kai a darba arwi da kato sannan yanci da ake cewa yanci yanci shine duk sabon Allah sai a halatta shi kaga an boye ba kafirci an kace ba amma sai a ce kowa na da yancin shi addinin da ya ga dama to mu musulmi ba da mu addinin mun ga dama ko ko qur'ani ya ce fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda yake so yayi imani wanda yake so ya kafirci to mi Allah ce bayan haka inna a'tadna lidh-dhalimin nara mun yi ma azzalumai tattalin wuta sannan ya ce da Allah ce i'malu ma shi'tum ku aikata abin da kuke so sai ce innahu bima ta'maluna basir Allah yana gani kinayatun anil jaza'i kuma zai saka kanka muku menene kuke nufi to kaga da wannan hutsenci suka mata ake ta son a sa su su yi duk abin da suka ga dama a ce yanzu kaga misali ci gaba da suke cewa ci gaba at-taqaddum ci gaba kala biyu ne akwai at-taqaddum al-hissi na abin da ake gani wanda ke da alaka da jiki mota jirgin sama salula duk kera waɗannan da kamfunna da na'urori ai ci gaba ne na mi na jiki to akwai at-taqaddumur ruhi imani ko ba haka ba nisan ta shirka bauta ma Allah rashin barin girman kai da hasara da ganin kyashi shi ko taqaddum ne mi al-ma'nawi wanda ba a gani to in ana zancen ci gaba wanne ne suke da shi kaga wajen maddi sun ci gaba to al-ma'nawi ba ba su ci gaba ba kato shi arbi kato wanga ci gaba na mace ta aure mace yanzu har ya kai a kirkiro rubu robo mace robo da namiji robo wanda za a aure ku masu cewa yancin mata masu cewa yancin mata kuma mace ma suna ce mata woman ko women in an ɗauke shi jam'i man da ingilishi mutum wu bala'i woman dan adam mace wanda dan adam wanda a ɗauke da bala'i kaji sunan mace da ingilishi ko ma cikin lanas dictionary na oxford ka dibi ma'anar woman kuna zuwa kuna mutane ƙarya kenan abin ya tun da za ga shi an yi macen roba kenan a kama waccan macen roba a rabu da mata yawwa to yanzu an kawo mace miliyan biyar an kawo tsawo muna kenan kuma tana aka cewa yanci kenan sai namiji yanzu ya nisanci mace sun ce mace ta wadda an yi ta mai kyau mai abin nan an yi mata na'ura wadda za ta gaya maka za ta yi maka zance mai daɗi kuma akwai matsala ta bakin ciki da mata suke sawan mutane za a bar su wanda abin nan a gurguje lokacin mu ya fara matsowa ba ta cin abinci ba ta jinin haila ba ta jinin biki ba ta bata maka da rai ba ta kaza ba ta kaza ba ta kaza yanzu matan da suka kirkiro kida a duniya ana amfani da su a je a sayo to ku yanzu mata ina yancin kushke a wannan guri sannan to ita wannan mata naji tana sallah tana haihuwa yoshi za ta haihu sannan idan kan rungume ta ta yi mas ka ta kan rungume kuran kuran yayi mas da kai ko mace ta zo ta siyo kato rubu kan rungume shi kai in ba da baturi ya ɗauki ɗan afirka sakare ba a yau kuran mallan abin da aka gudu ka tuɓe ba ka da komi kai kwance ƙasa ka rungumi wuta haba ɗan afirka ya kamata mu san abin da muke yanzu wanda shine yancin da ake kokari da kafirci duk abin da aka kafirci a ce muna yanci da duk abin da zagin addini da qur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam da kasashen mu duk a ce yanci na yanzu wannan wani irin yanci na ko ko ayo al'auran namiji ko al'auran mace a yi baranshin ta ga kuran mace ta ɗauki kuran ta sa cikin cikinta in yi wani mugun expose da ita da ina ya za ta haɗu da Allah ka ta rungumi kuran shi expose da kai a ƙaƙa za ka haɗuwa da Allah don haka abinda muke so lokaci ya yi ‘yan uwa musulmi karatunmu ne na ƙarshe duk abinda an ka sanya masu na a bincika don an ɗauko butalin giya an ce ruwa wai ka san masu shan giya ruwa suka ce mata ba ruwa ta ba giya dan taso an sa mata sunan ruwa ba canza ta yi ba zina dan an ce mata yanci ba canza ta yi ba luwaɗi dan an ce mutum yana da yancin shi aikata abin da gada ma ba ho canza ya ba shi na nan matsayin shi na luwaɗi ƙarya in an yi ta tana nan matsayin ta na ƙarya ba wayewa ba ce duk abin da an kai na sabon Allah bai canza yana nan hakikanin shi irin yadda yake bai canzuwa don haka kada ɗauko giya a ce mata ruwa na ko ko irin yadda gayonmu suna shan daga su ce mata taba ka gane ko kuma masu shan kwaya su ce da Allah in ga ayan nan nan wai aya to dan an ce mata aya sai ta koma aya dan dai kana gigi ta ce baka sabin da kai ba to yan uwa musulmi kun ji alhaqaiq wal musammayat nayi kokari kuma nayi talhisin sa dai gurgudon hali saboda maudu'i ne mai muhimmanci dan haka taghyirul asma la yughayyiru min haqa'iqil ashiya'i shay'a canza ma abu suna bai canza hakikanin shi a wajen Allah a cikin shari'a da komai in kunne ya ji jiki ya tsira wannan shine karatunmu na karshe a wannan shekara sai shekara mai zuwa idan Allah ya bamu iko in Allah ya so bayan sallah babba za mu dawo mu ci gaba da wasu madu'ai kuma kamar yadda bamu sani ba in Allah ya bamu rayuwa in kuma mun mutu kuma shi kenan haka Allah subhanahu wataala ya so kuma qadiya ta wa'azi mun san da ba kowa zai iya yarda da cewa abin da aka faɗa ba daidai ne in kana da malamanka waɗanda ka yarda da su ka je ka tambaye su su gaya maka in mun karanta wani ta aya ko hadisi ba daidai ba muna fatan ko wata magana ta malamai da mun ka danganta zuwa gare su ba daidai ba ko wani abu muna fata Allah ya gafarta muna ba dole bane mutum sai ya karba muwa dun har almajirai wanga abubuwan da ake aikata malamai ma suna aikatawa kuma gyara muke fatan mu yi mu ba mu ce mu ba ma yin kuskure ba kowa yana yin kuskure amma kowa ya yi kokari ya gyara mallan ina ganin ya kamata in dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk alhamdulillah ƴan uwa masu kallon mu da saurare anan muka zo ƙarshen wannan shiri kuma kamar yadda malam ya ce wannan shine karatu na ƙarshe muna fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da muka saurara kuma ya ba mu ikon wato dawowa shekara mai zuwa don ci gaba da wannan karatu amin amin Allah subhanahu ta'ala ya sanya gidan wannan tele da masu aikinsa albarka Amin.
da mu da su gaba ki daya amin ya Allah subhanahu ta'ala ka biya mana bukatunmu na alkhairi Amin.
ka mu cika da imani ka Amin.
gafarta mana kurakuranmu amin ka ba mu ikon aikata daidai amin Allah ka sa mu cika da imani amin اللهم صل على محمد آمين.
وعلى آل محمد كما آمين.
صليت على إبراهيم وعلى آمين.
آل إبراهيم آمين.
إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد آمين.
وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم آمين.
وعلى آل إبراهيم آمين.
إنك حميد مجيد amin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته